إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة شدا وتنجماد الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da takwas ga watan ɗaya a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na arba'in daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin babban malami abu abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala a idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba muna nan dai muna magana akan nawaqidu la ilaha illallah mala yana mana muqaddima dangane da wannan matsala mun kusa kai ƙarshen wannan muƙaddimar sai lokaci ya ƙure yau za mu ƙarasa ta sannan kuma mu shiga annaqidul awwal insha Allahu ta'ala malam ya ce wani waƙidu shahadataini shafi na hamsin da ɗaya wani waƙidu shahadataini hiya na waƙidul islami wato abin da ake kira abubuwan da suke warware kalmar shahada guda biyu ita ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah to su ne dai na waƙidul islami su ne masu warware musuluncin domin kalmar shahadar ita ce musuluncin musuluncin shine kalmar shahada to don haka in kalmar shahada ta warware musulunci ya warware idan musulunci ya warware kalmar shahada ma ta warware an gane ko sai ce li'anna shahadataini humallatani yadkhulu al-mar'u bin nutqi bihima fil islami yace domin su waɗannan shaidu guda biyu kalmar shahada guda biyu humallata ni su ne waɗanda ya dukulul mar'u bin nutqi bihima fil islam mutum yake shiga musulunci ta hanyar furta su waɗannan kalmomi guda biyu su ne kalmomin da bawa yake tsunduma a cikin addinin Allah na musulunci ta hanyar furta su yace wa nutqu bihima i'tirafun bi madlulihima a kuma sannan furta waɗannan kalmomi da yarda da amincewa da ma'anarsu da kuma abin da suka kunsa da abin da suka hana da abin da suka ce a yi to shine i'tirafun bi madlulihima mutum kamar ya yi furuci ya yi itirafi ya yarda ya amince da duk abin da waɗannan kalmomin suka nuna zuwa gare shi an gane idan ka ce la ilaha illallah to ka yadda babu wanda ya cancanta abauta wa sai Allah kuma ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzo da za ka yi imani da shi a wannan lokaci tare da cewa dukkanin manzanni da annabawa gaskiya ne amma shari'ar da take ci ake zamaninta ita ce shari'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ka yadda da wannan ka yadda da cewa tsare-tsaren addini a gudanar da shi a bisa tsarin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ka yadda zina haramun ce ka yadda ƙarya haramun ce ka yarda ba a kiran wani da nufin neman yardarsa da amincewarsa da lada a gurinsa in ba Allah ba ka yarda ba a neman ceto a gurin kowa sai a gurin Allah ka yarda ba a sa wani tsani tsakanin bawa da ubangiji kai tsaye idan ka tashi Allah za ka kira da damuwarka da ainihin wato matsalarka to wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da waɗannan kalmomi suke ainihin wato nunawa malin yace waltizamun bil qiyami bima taqtabiyanihi waltizamu da kuma lizimta bil qiyami da tsayuwa bima taqtabiyanihi da abin da ainihin wato waɗannan kalmomi suke hukuntawa suke bayyanawa suke furtawa min ada'i sha'airil islam na daga bayar da dukkanin wata sha'aira ta musulunci sallah ne azumi aikin hajji zakka da dai shauran sha'air na islam a- da dai shauran abubuwan da musulunci ya zo da su ya ce a yi to ka yarda cewa duka waɗannan kalmomi ta hukunta yin waɗannan sai malam ya ce fa'iza a khalla bi hadhal iltizam to idan mutum ya ainihin wato fita ya watsar da ɗaya daga cikin wannan abin da wannan kalma take lizumtawa faqad naqada ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina nataqa bi shahadataini malam yace to faqad haqiqa naqaba ya warware at-ta'ahuda alƙawarin da ta'ahada bihi ya ɗauka hina na ƙaza na ƙaƙa bishahadatai ne a lokacin da ya furta wannan kalma ɗin daga lokacin da mutum ya ƙiya lizumci abubuwan nan da muka lissafa a baya cewa ya yarda wannan kalmar ita ta hana abota wa kowa sai Allah ita ta hana abu duk wani annabi a yanzu a yi aiki da shari'arsa sai manzan Allah ita ta hana zina ita ta hana caca ita ta hana giya ita ta hana munafurci ita ta hana kafurci ita ta hana shiga tsakanin Allah da bawa ta hanyar bin wasu tsanunnuka da za su kai mutum gurin Allah daga mutum ya zumtar irin waɗannan ma'anoni da wannan kalma take bayarwa sai malam ya ce faƙadin na ƙabar ta'ahuda to ya warware alƙawura da kuma alƙawari allazi ta'ahada bihi wanda ya ɗauka ya ƙulla tsakaninsa da ubangiji hina na tsaka bi shahadatai ne a lokacin da ya furta wannan kalmar shahada guda biyu ina fata kuna fahimta ya warware wannan alkawari an gane maganar da ke ku daga lokacin da ya ji cewa wannan kalma bata hana shi ya bauta wa wani Allah ba ɗazun nan muke magana da wani akwai wani mutum babban mutum a ƙasar nan jama'a babban mutum a ƙasar nan za ka je yana cewa shi ba shi da matsala shi da addinin musulunci da kiristanci da masu bautar gumaka shi ba shi da matsala kawai kowa ya je ya yi addininsa idan ka zo in bautar gumaka kake ya ce to ka je ka roƙa mana gunkinka mu zauna lafiya kai musulmi ne ka zo ya ce to ka roƙa mana allahnka mu zauna lafiya wato ya yarda ana iya roƙon wani abin da ba Allah ba don a samu abin da ake bukata na rayuwa to kaga wannan kafirci ne warware alkawari ne da ka ƙulla tsakaninka da ubangiji lokacin da ka furta kalmar shahada jama'a kuna fahimta dole sai ka yarda cewa waɗannan abubuwan kafirci ne ba a yin su a gaban kowa ka bayyana shi an gane magana da kyau ko wannan shine annabi ibrahim ya yi shi da mutanensa inna bura'a uminku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u sai ce me hatta abadan hatta tu'minu billah yace na ba ni ba ku mun yi barambara mun raba gari mun yi hannun riga da ni da ku kuma gaba da kiyayya ta kulli kenan tsakanin ni da ku har abadan abidina sai fa kun dawo kun yi imani da Allah shi kadai ba ku haɗa shi da kowa cikin bauta jama'a ana ganewa da kyau ko to wannan shine ka yarda ka kulle alkawarin da ke tsakaninka da kalmar shahada amma daga zarar ka ce kai ai baka da matsala kai kawai a haɗa kai kai kawai a zo kowa ya addinin sa eh gaskiya ne kowa ya addinin sa kuma kowa zai shiga wutarsa musulmi kuma zai shiga aljannarsa insha Allah amma ka ce a ai ba matsala duk abin ai duk kawai malam kar ku dinga daga hankali da Allah kar a daga hankalin jama'a Allah ya sauwaje to shine yace faqad naqaba at-ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina laqa bi shahadatayn ya warware alƙawarin da ya kulla lokacin da ya furta wannan kalma ta kalimatu shahada an gane ko to wannan kamar muqaddima ne malam yayi dangane da shiga wato nawaƙidu la ilaha illallah ɗin da zai yi magana a kansu ya yi magana dangane da wato mutum ya yi hankali dangane da bari ya faru da shi warware wani abu da yake warware kalmar shahadan nan an gane ko ya yi nasiha ya kawo ayoyi ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma yi maganganu wanda suke na magabata dangane da wannan to sai malam yace annaqidul awwal abu na farko da yake warware kalmar shahada ashirku billahi ta'ala ita ce yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala malin yace wal muradu bihi idan an ce ashirku billahi tana warware kalmar shahada ana nufin al-ashirkul akbaru ita ce babbar shirka al-mukhraju ko al-mukhriju min al-millah wanda yake fitar da mutum daga tafarkin addinin Allah babbar shirka kun san akwai karamar shirka akwai babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi abinda na fiye muku tsoro shine karamar shirka ita ce yin abu ba dan Allah ba kamar yadda muke khutubobi guda biyu akan ainihin wato a guda uku akan ainihin wato matsala ta ikhlasi wanda ita ce karamar shirka mutum ya dinga yin abu baya neman yardar Allah yana neman yardar mutane ko kuma wasu daga cikin halittu ibnul qayyim Allah ya masa rahama yake cewa la yajtami'u fi qalbil muslimi bainal ikhlas wa madhin nasi bai yiwuwa ka hada a cikin zuciyarka kana musulmi kana yin ikhlasi kuma kana neman yaban mutane cikin aikinka an gane maganar da ke ku ya ce bai yiwuwa lallai ɗaya dole ya kori ɗaya sai ya ce kama la ya ji tami'u bainan nari wal ma kamar yadda bai yiwuwa a samu zama guri ɗaya teburi ɗaya tsakanin ruwa da wuta ko to yadda ka san ba zai yiwu a ce ga ruwa ga wuta suna haɗa guri ɗaya ba to haka ba zai yiwu ka haɗa ikhlasi da kuma neman yaban mutane ba yace wa tama'i fi ma inda nas da kuma kwaɗayin abin mutane Allah ka raba zukatanmu da shirka karama da babba malam yace wal iyazu billahi Allah ka tsare mu daga karamar shirka da babbarta sai malam yace wa zalika an yaj'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa abinda ake nufi da wannan shine bawa ya sanya wasa'id wasu tsanunnuka ba tsani na hawa sama ba fa jama'a a mutum ya riki wasu halittu ko wasu mutane ko wasu shehinai ko wasu muridai ko wasu kutubai ya rike su a matsayin su ne za su dinga kai kukansa gurin Allah ya du'uhum kullum idan zai roki Allah sai ya roke su za ka ji wani yana ta Abbas Abbas ya Abbas wani za ka ji ya ce ya ali ya husayn ko ba haka ba ne ga allah sai ka tsallake shi ka kira ya husaini wallahi tallahi wannan shirka ce jama'a an gani a ƙasar nan mun tashi mun ga idan mutum ya zo yin tuntuɓe shehu yake kira me yake nufi da wannan kiran shine shehu ya kiyaye shi daga hatsarin tuntuɓe mai tauhidi cikinsu shi ne wanda zaka ji ya ce maka shi ba shehu ne yake nufin ya kiyaye shi ba amma shehu ya kai kukansa gurin Allah Allah ya kiyaye shi to duk daya duk san makal ba a haka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ka kira Allah kai tsaye qul Allah aw rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ka ce ku kira Allah ko ku kira ar-rahmanu duk wanda kuka kira dai Allah yana da sunaye mai kyawawa kule da Allah a wai da ar-rahman an gane maganar da kyau ko wa wani guri yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum naf'an wala darra an gane to duka dai bai yiwuwa ka kira wani Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne yake cewa ya du'uhum yana kiransu wa yas'aluhum shafa'a yana roƙa musu a shafa'atu yana roƙonsu cece shi a gobe kiyama daga azaba au ya tawakkalu alaihim ko kuma ya dinga dogaro da su da dogaro da roƙo na neman ceto ga wani Allah dukansu menene wannan shirka ne an gane au yastaghithu bihim ko ya dinga neman agaji da gudunmawarsu agaji da gudunmawarsu wannan duka nau'i ne na me nau'i ne na ainihin wato shirka au yanziru lahum ko kuma ya zama mutum ya dinga bakance da sunayensu yadda ake bakance da sunan Allah haka za ka ga wasu na bakance wa waɗanda ba Allah ba ko wanda ba Allah ba au yadbahu bismihim ko kuma ka ga mutum zai yi yanka amma wallahi sai ya kira sunan wani shaidanin aljani jama'a ko ya kira sunan wani wali ko ya kira sunan wani Hussein ko wani Hassan ko Abbas ina fata ana fahimta au ya ataqidu jalban nafi'i ko kuma ya kudurta cewa waɗannan mutanen suna iya jawo masa amfanuwa au daf'a durri ko kuma ya kudurta cewa suna iya tunkuɗe masa menene cutuwa ko wata matsala duk wanda ka kudurce a ranka cewa ya kai ya iya tunkuɗe maka wani abu na cutuwa ko ya kai ya jawo maka wani abu na amfani to ka mai da shi a matsayin Allah Allah ne kaɗai mai wannan haƙƙin na ya tunkuɗe cuta ga bawa ko kuma ya jawo masa amfani jama'a na fahimtar maganar da ke ku to wannan duka yana daga cikin abin da mutane suke aikatawa a wannan zamani mimman huwa dunallah ya zama suna neman wannan daga wanda ba Allah ba don haka faman ata ko faman ata bi zalika wanda duk ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan faƙad kafara wannan ya zama kefero an gane eh kaulasa ya sauka akan shi qala subhanahu Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa wanda ya masa shirka amma wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha amma yakan gafarta wa wanda yake koma bayan haka an gane magana a wani guri ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidaini ihsana ubangijinka yayi hukunci cewa kada abota wa kowa sai shi sannan iyaye kuma a kyautata musu a wani guri ya ce wa abdullaha wala tushriku bihi shay'an sai ce wa mai wa bil walidaini ihsana wa abdullaha Allah ya ce ku bauta wa Allah an gane ko wala tushriku bihi shay'an kar ku masa shirka da komai shay'an komai kankantar abun kuwa kar ku masa shirka da shi yace wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu shine yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda duk ya ainihin wato yi shirka ga Allah to ya bata bata mai nisa an gane ko wa qala subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida har ilau yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk mutumin da ya shirka ga Allah to haƙiƙa Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahun nar makomarsa wuta ne matattararsa wuta ce Allah ya tattala masa shiga wuta saboda me saboda ya yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik bi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna yawanci za ka ga mutane suna ɗaukar wai bautar gumaka ita ce shirka in ana magana shirka sai ga mafi yawan abin da ke zuwa a cikin ƙwaƙwalen mutane shine masu bautar gunki wanda suka tura gaba su ce kiristoci suna ciki wanda suka ɗan ƙala gaba su ce yahudawa suna ciki a'a akwai kalmomin da suke shirka ne akwai ayyukan da yake ayyuka ne na shirka kuma musulmi mai kalman shahada yana iya yin shirka kuma ya kafirce wa Allah jama'a kuna fahimta ya rage yanzu shin bai san wannan abin shirka bane ya aikata eh bai sani ba to sai a yi marmaza a ankarar da shi kuma ya yi ƙoƙari ya gyara wannan matsala tun da jahilci ya kai shi ga aikatawa ko amma ya sani eh kuma ya aikata eh to wannan ya zama kafiri jama'a kuna fahimtar magana saboda haka abin ba wani abu ne mai wahalar fahimta ko mai wahala a cikin lungu sai an yi ta ƙoƙarin zakulo shi mm abu ne a fili ai dai mun ji kaɗan daga cikin matsalolin da mutum in ya aikata su zai zamanto ya zama mushiriki na farko malam ya yi magana akan ba- saka wasa'it tsani tsakaninka da ubangiji tsani ya zama kana so Allah ya maka abu amma ta hanyar wani sai ka kira sunan wani ka roƙe shi ko wani aljani wannan fa shine abin da bokaye suke yi jama'a boka ya sani ba mai yin mai saiwa sai Allah ya sani wallahi ba wanda bai san wannan ba to amma maimakon ya nema ta gurin Allah sai ya ce a'a aljani wani ko shugaban aljanin kaza shi yake so ya je ya nemo masa wannan abu to shi kuma Allah baya son haka shi ya ce idan kana buƙatar sa ka roƙe shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a an gane so yake ka kira shi kai tsaye ba tare da ka sa wani tsakanin kai da shi ba kana saka wani tsakanin kai da shi to shikenan ka zama kafiri yanzu wannan shi ne mai biya ma bukata ba Allah ba ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithi karanta kitabut tauhid ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka ko man ta'allaka tamimatan wukila alaihi duk mutumin da ya sanya laya ai me sa laya yana ji a jikinsa wannan laya take bashi mai kariya daga duk wata damuwa da ta shafe shi ko to sai annabi ya ce an ɗauki imaninsa an lankaya a jikin wannan layar don haka bai yi imani da Allah ba sai da me laya wannan fa shine shirkar jama'a mutum ya dinga tsammani da zaton taimako da agaji da kare matsala ko jawo amfani daga wani abu daban ba Allah ba to duk mutumin da ya sa wannan cikin tsarinsa da ƙudurinsa to wannan ya zama mashiriki shi yasa za ka ga a cikin so da mutane suke yi za ka ga akwai so ɗin da ake yake fassarwa da so wanda yake na shirka ne shirkul mahabba an gane ku shirkul mahabba abin wato shirka ta so da Allah yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada sai ta yuhibbunahum ka hubbillahi daga cikin mutane akwai wanda suke rike koma bayan Allah a matsayin kishiyoyin Allah ababen shirka ga Allah sai Allah ya faɗi nau'in yadda suka zama mushrikai sai ce yuhibbunahum suna son waɗannan kishiyoyin Allah ɗin ka hubbillahi kamar yadda muminai suke son waye Allah ka gane fasar wato ba irin soyayyar da suke yi wa Allah ita suke yi wa mai ba gumakan ba a'a ai tun da suka so wani Allah kwata-kwata sunansu ba sa son Allah su ko ba haka ba ne amma fassarar da za ta dace shine suna son waɗannan gumakan da waɗannan waliyyan da waɗannan shekunan da waɗannan ababen bautar tasu da wannan abin da suke so ɗin sanda suke musu irin kalar soyayyar da muminai na gaskiya suke yi wa waye Allah ina yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah ya marmaza ya ce wallazina amanu su ko waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi suna tsananta soyayya su ne ga wane ne ga Allah subhanahu wata'ala don haka su ba sa son wani irin yadda suke son waye Allah duk wanda za su so shi to sai ma dalilin Allah ne zai sa su so shi saboda yana son Allah hima yana bin dokokin Allah yana kiyaye abubuwan da Allah ya hana yana son abin da Allah he su ji suna son shi jama'a kuna fahimtar magana to yasa hatta a so akwai so na shirka furuci akwai na shirka aiki da gaba akwai na shirka ai satin da ya wuce mun gaya muku sayyidina Umar shugaban fastoci na zamanin shi ya turo mishi wasiƙa akan yana so ya je cocinsu ko ba haka bane don ya girmama shi ya mutunta shi a ce shi ma kalifan musulunci ya zo har cocin shi sai umar ya ce inna la na dukulu kana isako mu musulmi an hana mu shiga cocinan sai ya faɗi dalilai guda uku ya ce na farko min ajilis suwarin latifi ha saboda hotunan jesus da kuke lankayawa a ciki nan an gice ya yi haka nan an bankare ya yi haka sai musulunci ya ce kar mu shiga saboda wannan na biyu ya ce wa tubul da gangunan bibi da kuke bugawa wannan dalilin ya sa musulunci ya ce ba za mu je ba na uku sai ya ce wa da'awati kum li ghairin lahi da kuma in kun tashi kuna kiran wani Allah don neman biyan bukatun haka ne ko ba haka ba Allah uba, Allah ɗa, Allah ruhi mai tsarki. Ku yi ta kafirci da shirka da maganganu irin wanda ya kamata a kai su zuwa ga Allah don neman bukatun yau da gobe. To sai ku ɗauke su kuma sai ku lankaya su da wani Allah. To wannan dalilin ya sa musuluncinmu annabinmu ya ce kar mu kuskura tsautsayi ya ɗebe mu mu je mai cocin. Jama'a kun fahimci magana? to wannan shi ne saboda haka a ‘yan uwa shirka da Allah ba wani abu ne kayan gabar wanda za a ce mutum musulmi wai har yanzu bai san me ake nufi da shirka ba to malam ya yi ta ba da misalai yas'aluhum mushafa'a ko ka dogara da wani abu ka ce shi zai kare ka shine irin laya kamar yadda muka faɗa ko ka dinga neman agajin wani ko kuma ka dinga bakance da sunan wani ko kuma ka zo yanka wani abu ka ambaci sunan wani wallahi jama'a idan kun san irin abin da 'yan shi'a suke yi hatta a lokacin bikinsu na ashura za ku ga za su yanka saniya he su kwarma wa hasan kira kawai he su danna mishi wuka wallahi mana ka gani to kaga wannan duk yana daga cikin abubuwan da malamai suka tsawatar suka nuna mana cewa mu ji tsoron Allah ma ainihin abin nan ko ka dinga jin akwai wani wanda zai maka zai amfanar da kai ko zai cutar da kai kuma bayan Allah subhanahu wata'ala shi yasa jiya a khutubata na faɗa cewa duk wanda ya tsaya akan tafarkin Allah baya tunanin amfani daga gurin wani ko cutarwa daga gurin wani ko ba haka bane saboda ya riga da ya runguma Allah ɗari bisa ɗari a rayuwar shi don haka baya jin shakkar kowa in dai akan Allah ne baya jin shakkar kowaye saboda ya radda Allah shine kadai abin bauta kuma shine kadai abin nufi da bukatu Allah ya shiryar da mu don haka sai malam ya ce wa shirku akhtaru anwa'ir riddati ita wannan shirkar da muke magana in kana neman mafi hatsarin nau'ukan ridda akwai nau'ukan ridda da yawa abubuwan da suke sa mutum ya yarda suna nan da yawa amma babu wacce ta fi hatsari irin menene irin shirka irin shirka irin shirka shirka ita ce mafi hatsarin abin da bawa zai aikata yanzu nan zai yi ridda huwa an yi abu da ghairun lahi shine mutum ya bauta wa wani Allah bi ayyi nau'in min anwa'il ibada da kowanne irin nau'i na nau'in ibada kaddu'a kamar mutum zai yi addu'a sai ya roƙi wani Allah jama'a kuna fahimta aw zabihi ko kuma zai yanka ya kira sunan wani Allah aw bil istighathati bi ghairi Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah ko kuma mutum ya nemi taimakon wani a cikin abin da ba wanda ya isa ya kawo maka taimako a kansa su in bawa ba yanzu da Allah wanda ya je ya ce wa boka haihuwa yake nema wata waya ne take wannan karin na to ai da ka fita waje ka kashe ta yawa an gane ko mutum ya zamto jama'a an gane maganar da kyau ko mutum ya zamanto ya nemi taimakon Allah ya taimaki taimakon wani cikin abin da ba wanda ya isa ya biya masa bukatar nan in bawa ba kamar mutum ya je gurin boka ya ce haihuwa yake nema ko kuma yaronsa ya lalace ya kangare yana so a dawo da hikami kan hanya ko kuma yana so a juyo ko tana so a juyo da zuciyar mijinta ya dawo yana ne yana ƙaunarta ko ta mallake shi ko kuma ya yi jarabawa amma bai sani ba zaɓaɓɓen nan zai fito da kyau ko babu kyau don haka a san yadda za a yi sakamakon ya fito da kyau waye ne mai ba da wannan duka Allah an gane maganar da kyau ko waye mai ba da wannan duka Allah to duka waɗannan abubuwa jama'a yana daga cikin ma'anonin mutum ya nemi agaji da wurin wani Allah akan abin da ba wanda ya isa ya baka agaji a kansa in ba Allah ba amma yanzu misali ka ɗora kaya ne za sun yi nauyi sai ka ce wani taimaka mun ka ɗora mun ka yi shirka ba ka yi shirka ba na fata an fahimci magana ka tahi da safa babu na koko ba na kosai ko ba haka ba ne ba ba dama ba mata sai ka ga abokinka ya zo wuce ka ce ya akwai wata 'yar rula ne kun san mai rula dubu ɗaya ka san rula tana saita a baya ko ka saita ka zana ya hau hanya to dubu ɗaya ma tana saita abubuwa shi ne gayo suke kiranta rula in ka ji gaya ce gaya ya ce akwai rula ne to akwai dubu ɗaya ai yarukan na gayo suna nan da yawa jama'a wasu ma ba su fito ba tukunna hinan gaba za su fito an gane ko yawwa to duka wannan in kai wannan baka mai ba baka shirka ba dan ka nemi taimakon abin da bawa zai iya yi maka ko ba haka bane amma daga ka nemi taimakon abin da ba wanda ya isa maka sai waye to nan shirka ta shigo yasa saboda Allah ya nuna mana wannan sai ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku nemi taimakon Allah a ku yi taimakekeniya akan nagarta da da'a ga Allah kada ku yi taimakekeniya akan abin da ya shafi wato sabon Allah da kuma ta'addanci ina fata an fahimci magana saboda haka babu laifi ka nemi agajin mutum akan abin da ka san zai iya maka amma in ka nemi agajinsa akan abin da ka san ba mai yi sai Allah to shirka ta shiga ciki ko Allah ya shirye da mu to shine yake cewa a kaddu'ai wa kaddu'ai wa kaddu'ai ghairillah kamar kiran wani Allah wal istighathati bi ghairillah da kuma neman agaji daga gurin wani Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da bai shi da ikon ya iya maka in ba Allah ba sai malam ya ce faman sarrafa shay'an min al-ibadati li ghairillahi duk mutumin da ya sarrafa wata gaba ta ibada kuma wannan gabar ya sarrafa ta ga wani Allah fa huwa mushrikun wannan ya zama mushriki yasa muka ce fada wanda suke sufa gaban sarakuna jama'a wani ma kaga har ya kai gohinsa ina ƙasa wallahi tallahi su yi hankali wannan abin da suke shirka ne domin sun sarrafa wata gabar da ba wanda ake gaisarwa da ita in ba wa ba in ba Allah ba amma sun gaishe da wani daga cikin mutane sarki ya fito kawai kaga mutum ya zube ƙasa gaba ɗaya ya yi sufa a gaban shi kawai ina fata an fahimci magana wannan shirka ce shirka ce ba daidai ba ne ba daidai ba ne so mutane su ji tsoron Allah haƙƙin ɗan adam ka ba shi haƙƙinsa mutum ne mai girma mai sanda ta ɗaya mai sandar yanka ko mai kokar yanka ko mai addar yanka oho duk ka ba shi girmansa amma wannan haƙƙin ba nashi ba ne haƙƙi ne na ubangiji a gurfana gaban shi a roƙe shi shi yasa aka ce daga kaji wani abu na albishir an maka albishir ka faɗi kai sujuda ga waye ga Allah don gode masa to irin wannan faduwar fa da ake don gaida Allah idan ya ma wani abin alheri irin safa waɗannan mutanen suke yi wa manya-manyan mutane mai ƙoƙari shine wanda zai faɗi ba tare da ya yi sufa ko ya kai goshinsa ƙasa ba shine mai ƙoƙari amma idan ka samu asalin mushiriki na gaskiya in yi sufar masu ya kai gohinsa ƙasa Allah ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to shi ne ya ce duk wanda ya sarrafa wata gaba da nufin ya gaida wani ko ya ainihin wato girmama wani wanda ba Allah ba fa huwa mushrikun wannan ya zama mushriki faqad zakara Allah ta'ala kathiran min rusuli hakika Allah maɗaukakin sarki ya ambaci da yawa daga cikin manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah su tabbata ga manzannin Allah daga cikinsu akwai Nuhu da Ibrahim da Ismail da Ishaqa da Yaqub da Dawuda da Sulaiman da Ayyuba da Yunus da Yusuf da Musa da Haruna da Zakariya da Yahaya da Isa da Ilyas da Alyasa da Lut an gane waɗannan annabawan gaba ɗaya da Allah ya gama ambato su karankace kaf ɗinsu sai ke cewa da a ce za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya amaluna walau ashraku ka duba annabawa fa jama'a akwai wani mai matsayi a doron ƙasa da ya kai annabin Allah ko manzan Allah babu babban appointment din da Allah ya yi a duniya wanda babu appointment din da ya kai shine appointment na annabci ko manzanci ba appointment din da ya kai girman salari na fata an fahimta da girman ofis ko da kimar matsayi babu shi to amma Allah ya ce kafinsu waɗannan ulul azumi minar rusul da za su kuskura su yi shirka wallahi tallahi da girmansu ya faɗi da aikinsu kaf ya rushe kuma Allah ya kama sunansa ƙarara tun daga kan farkon manzanni shine annabi Nuhu shine farkon manzanni da Allah ya turo an gane magana da kyau ko tun daga kansu ya ce wallahi da za su yi shirka da gaba ɗaya aikinsu ya ɓaci wa zakara ta'ala annahu hadahum ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa lallai su waɗannan annabawan Allah ya shiryar da su zuwa ga hanya miƙaƙƙiya وقال تعالى الله يتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده wannan ita ce shiryar Allah wanda yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ce walau ashraku da a ce za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka aikata ya me ya rushe to wani zai iya cewa to ai babu sunan manzon Allah a ciki shi ba matsala to sai malam ya ce ga kuma ta annabin shi kansa Allah ya sake faɗa a cikin suratul zumar ya ce wa laqad uhiya ilaika haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika kuma mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa la in ashrakta in ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi tallahi lamun dinnan lamul qasam ne da a ce za ka yi shirka wallahi tallahi la yahbatanna amaluka da aikinka ya rushe wala takunanna min alkhasirina kuma za ka zamanto cikin waɗanda ba su yi dace a cikin zuwansu duniya ba an gane ko to to jama'a in dai za a gaya wa wannan manzan Allah wannan magana to waye kuma ya saura wanda ba za a gaya mishi ba in za a gaya wa ulul azumi minar rusul wannan magana cewa su yi hankali ga shirka in fa suka yi fa to fa aikinsu zai rushe akwai wani mutum mai wata daraja da ya wuce a gaya mar haka babu to kuma wannan dacewa a ce kai ba mushriki ba ne fa kuma ba ka bin tafarkin shirka kana kan tauhidi da gaskiya da ikhlasi wannan fa dabara ba dabara ka bace Allah ne ke datar da bawa ya zama yana kan wannan don haka sai kai ta roƙonsa subhanahu ya datar da kai yasa a cikin suratul nur Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba don falalar Allah a kanku da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin eh ma zaka minkum min ahadin da Allah bai tsarkake kowa a cikinku ba ya zama ka tsarkaku daga shirka da bid'a wallahi da ba don falalar Allah da rahamarsa ba wanda Allah zai tsarkake sai Allah ya ce walakin Allah yuzakki man yasha'u sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama cikin bayin shi Allah ka tsarkake mu sannan ya faɗa mana a wani guri yake cewa wa alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al'amri la'anittum ku sani a cikin ku akwai manzan Allah da annabi zai biye muku cikin abubuwa da yawa da kuke bujurowa da kun ci bakar wahala sai ce walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikumul imana shi ya soyar da imani a zukatanku yanzu idan Allah bai ga damar soyar da imani a zuciyarka ko tawa ba za mu yi imani ba za mu yi ba wa zayyana fi qulubikum Allah kuma ya kawata imanin a cikin zukatanmu muka ji muna son imani da Allah sannan abu na biyu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kyamatar da kafirci da shirka da fasikanci da sabo duk sai muka ji muna kyamarsa saboda Allah ya so mu da haka da Allah bai ga dama ba wallahi tallahi da shirka za mu yi dama ashe dacewar daga gurin waye daga gurin Allah ne to me zai taimaka maka a cikin wannan wannan zai taimaka ma ta hanya guda biyu sanin haka da fahimtar haka zai taimaka wa bawa ta hanya guda biyu hanya ta farko zai dinga gane ashe shi yanzu da yake kan hanya ba dabarar shi bane zai dinga addu'a Allah ya tabbatar da shi akan haka dan ya gane abin ba dabara ba wayo na biyu wanda ya gan shi batacce zai tausaya masa kuma zai ta masa addu'ar shiriya saboda ai kai ma ba godar gado ka sayar ka kai wa Allah kuɗin ya baka wannan ni'imar ba jama'a haka ne ko ba haka ba kaga zai taimaka ma wajen ka ce to mu ma dai haka Allah ya so mu da imanin nan shi ma wani muna masa addu'a Allah ya dawo da hikan hanya to wanda ya fahimci haka to wannan za ta taimaka masa amma wanda bai fahimci wannan ba to za ka ga yana da jiji da kai a cikin addinin Allah saboda bai fahimci cewa ma ni'ima ce Allah ya mar cikin kasancewarsa musulman arziki mutumin kirki ba bai fahimci cewa ni'ima ce daga Allah ba gani yake kawai shi mai wani kokari ne mai dagewa wallahi abin ba haka bane ba haka bane yasa mai ta addu'a Allah ya datar da mu jama'a yanzu ku duba Dr. Ahmad Allah ya gafarta wa Dr. bawan Allah nan ranar da zai zube karatu ya ce to ya kamata a ji a dan huta kuma ko la ilaha illallah ashe ya faɗi kalmar ahe hutu ne na gaba ɗaya Allah ka sa dokta ya huta duniya da lahira mutanen arziki bayan Allah Allah yana datar da su da kalmomi wanda sai bayan sun bar duniya ake gane ma'anar kalmomi ashe hutawa da zai zai je kwanta a kabari ne ya gama hidimar addini shekara talatin da wani abu kusan arba'in yana karantar da hadisan annabi muhammadu da haka yace ya kamata wannan karan kan aje a huta la ilaha illallah shine maganarsa ta ƙarshe a majalisi shi kenan hutun kuma kenan ya tafi to don ka tsaya ka rike Allah ka rike ƙur'ani da sunna kuma kana yi saboda Allah sai kaga Allah ya datar da kai Allah ka datar da mu ba don halinmu ba Allah ka datar da mu ya Allah shi yasa cikin suratul takwir Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqi wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya kan istiqama ya tsayu kan addinin Allah sai Allah ya bar zai ce amma huwa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko kun so tsayuwa kan addini na gaskiya wallahi ba ku isa ba idan Allah bai ga dama ba ko ba haka bane Allah ba zai datar da kai ba sai ya ga dama don haka dole kai ta roƙonsa kana neman dacewa daga gurinsa Allah ka datar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu yi daidai mu gama lafiya ka sa aljanna ta zama koma a gare mu wa qad zakara Allah ta'ala kathiran min ar-rusul okay mun wuce wannan ko ah dan haka sai yace ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هيتي بل الله فاعبده آآ الله كبوتا مسا وكن من الشاكرين كما كذبنتو cikin masu godewa Allah da ni'imar da ya maka fa'budhu wa kun min ash-shakirin dan haka fa shirku billahi ta'ala ita shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala akhtarud dhunub in kana neman zunubi mafi hatsari a duniya to ka samu shirka wa a'azamu dhunub kuma ita ce mafi girman zunubi da bawa zai yi a duniyan nan shine yayi shirka ga Allah yayi shirka ga Allah yasa duk abin da aka ce maka yana kai mutum zuwa ga shirka ka nisance shi ka nisance shi ka nisance shi kar ka kuskura kana ji ana faɗakarwa kan cewa kaza shirka ne ko kaza yana sa mutum ya zama mushiriki kuma sannan ka ci gaba da rungumar wannan abun ko kuma kana matsarsa kana kusantarsa za ka yi asarar da tun da ake a duniya ba a taɓa yin asara irin taka ba jama'a kuna fahimtar magana? daga cikin abubuwan da mutane suke jawowa su dinga shirka na farko dai akwai jahilci jahilci a cikin addinin Allah yana jawo mutum ya aikata shirka don haka daga cikin hanyar da mutum zai biya kubuta daga shirka shine ya yi ƙoƙari ya ɗugunzuma kansa cikin harkar ilimi harkar ilimin nan gwargwadon yanayin yadda Allah ya hore maka dama ka yi amfani da damar da kake da ita wajen ka dinga ilmantuwa har kullum ina faɗa cewa a wannan zamani namu ba lalle ne a matsayinka na musulmi ba lalle ba ne sai ka ɗauki littafi ka je gaban malami domin karatu don ka san addininka ba lalle ba ne akwai hanyoyi yanzu da yawa wanda in ma ba ka da lokacin ɗaukar littafi ka je gaban malami za ka zama musulmi na ƙwarai ta waɗannan hanyoyin ba tare da ka je gaban malami ka ɗauki littafi ba akwai mutanen da na sani jama'a wallahi 'yan boko ne ciki da waje ciki da waje amma sun yi wa kansu tsari mutum ne za ka same shi a ofis ɗinsa da kwamfutarsa za ka samu akwai littafin kitabun tauhid na malam ja'afar an sauke shi ya loda shi gaba ɗaya akai akwai littafin usulul thalatha na Sheikh Albani Zaria ya ajiye shi akai akwai littafin kaza akwai littafin kaza akwai usulul iman akwai wane ne akwai ga sunan littattafai na aqida da tauhidi da fiqh ya loda su idan ya zauna a office yana aiki sai ya shiga computer sai ya kamo kasan na ɗaya ko na biyu yana saurara da yar takardarsa da bironsa a gefe in ya ji wata fa'ida sai ya ɗauki wannan takardar sai rubuta wannan fa'idar haka yake bin kasusuwan nan kaf wallahi wata ran kun zo kuna magana da in yana magana ta tauhidi sai ka yi mamaki ka rasa ina ya samu wannan ilimin ya yi amfani da wannan damar ya sanu kuma ya ilmantu ina fata kuna fahimtar magana kaga wannan bai ɗauki littafi ya je gaban malami ba ba ɗalibin ilimi ba ne iri na irinka masu zuwa neman karatu amma kuma addaruriyatu min ad-din abubuwan da suka zama wajibi mu sun ya san su a addini ya san su ko bai san su ba ya san su to waɗannan da daga cikin hanyoyi da ake bi wayoyin nan na sha faɗa muku hanyoyi ne na mutum ya san addininsa ta hanyar yanzu akwai littattafai da yawa wanda in kana so ka sauke su bidiyo ko audio ko wani a makamancin haka kana hawa kan youtube ko na wanda malami ne a duniya wallahi za ka gan su kawai kai ta saukewa ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana saurara ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana saurara to amma matsalar da muke da ita shine muna da lokacin tambele ka mutum zai zauna a kujera ai hira da hita awa uku bai gaji ba baya jin kosawa baya jin malar kosawa amma wallahi tallahi duk abin da ya shafi na ilimi na minti talatin to zai wahalar da shi ba zai iya saurara ba to shaidan ya gama da kai ka lura duk wani majalisi da zaka ga ana hayaniya wata ranka gwada su ka je ka ce to mun zo zamu dan yi nasiha na minti 30 jama'a kowa ya shiru ya saurara wasu hadisai ne kwaya uku a cikin minti goma goma zan fasa muku su insha Allah wallahi tallahi sai kayi da gaske kafin ka gama in mutum goma ne a gurin ku karasa da mutum biyu takwas za su watsi ba zai tuna yana da uzuri ba sai ka fara magana da yana ta surutu ana ta musu ya ce ba haka ba a ce hima ba haka ba amma kana fara magana sai ga ya haka wallahi dama akwai kuma wallahi ba wai da gangan cewa babu hida in yana da abin amma bai tuno ba shaidan bai tahi tuno mar ba sai lokacin da ka fara magana sai ce yana da uzuri sai ya tahi ya tafi masallaci ne za a idar da sallah liman zai miƙe ya ce to ayoyin da muka karanta bari mu ɗanyi fashin su kaɗan sai mutum ya gagara haƙuri sai ya fita har liman ɗin ya gama nasiha sai ya gama har ya fita kuma sai ya sami shi a tsaye da hi da wani suna hirar banza ana haka ko ba a haka ya tsiya ya iya haƙuri ya ji abin da zai amfane shi ba zai iya ba shaidan ba zai bar shi ba to wallahi jahilci jama'a da rashin shigar da kai cikin fagen ilimi yana daga cikin abin da yake jawo shirka dole ne mutane su tsara wa kansu ka tsara wa kanka ba a ce ka ɗauki lokacinka kaf ka kawo addini ba addini ma baya son haka yana so ka raba wannan karatu wannan wata harkar ka ta duniyarka wannan iyalanka wannan matsalar kasuwarka ka rarraba to amma ka yi tsari lokacin karatu lokacin karatu kar ka yadda wani abu ya shigo ma shi yasa za ka ga wanda ba shi da tsari jama'a wanda ba shi da tsari wanda ba shi da tsari za ka ga yanzu nan majalisi ne muna karatu kusan shekara nawa amma za ka ga wani tun da aka fara karatun nan bai taɓa misin ba ko rana ɗaya ko ba haka bane saboda ya riga da ya rakkaza cewa wannan ranar wannan lokaci tsakanin magarba da isha to na addini ne ba na wata hayaniya ba ce haka duk abin da zai buzuro mar ya hana shi zuwan nan in ba abin ya rasa yadda zai yi da shi ba wallahi tallahi ba zai iya ba ba zai bari ba sai ya zo amma wani za ka samu yanzu bai ma san ina aka kwana a karatu bai san ina aka tashi ba saboda sati uku da suka wuce bai zo ba sati biyu da suka wuce ma bai zo ba wannan satin ya zo wannan satin kuwa baya nan wancan sun tafi biki kano ya je ɗaurin auren abokin shi ku yi haƙuri na sha faɗa muku wallahi tallahi idan dai irin waɗannan matsalolin har yanzu baka yadda cewa suna daga cikin shiririta ba wala za ka mutu a shiririta kuwa wai ka ji mutum wai ɗaurin aure jama'a sai tafi kaduna wai ya je ɗaurin aure aini tsakanina da ango a kaduna ɗaurin aure shine ce ba na akawun number ka ni ba zan samu zuwa ba amma ga naira dubu biyar in ka zo shiga ɗakin amarya ka je ka saya mata kaji guda biyu na dubu biyar ɗari biyar biyar wallahi tsakanina da shi kenan ni na tabbata cewa ango zai ce malam ai kai ka zo duk sauran ba su zo ba billahi da zai kai ka zo malam jama'a haka ne ko ba haka ba saboda duk wanda suka tafi kaduna nan ɗaurin aure liyability suka zama wa ango wani lokaci watakila ya nema musu gurin kwana watakila ya nema musu abinci in aka yi kuskure motar su ta lalace karshen ta ango ne zai biya kuɗin gyaranta a baba ibrahim yanzu o kajin na amare daban baba ibrahim ya ce dubu biyar wai kuɗin kaza ɗaya ne to wai ma rabi ya ce wai kai kan me kai ka magana amarya ka san wace ce amarya ne kaga ka dawo kanka magana baba ibrahim ba ruwana Allah ya ruba mana asiri so gaskiyar magana wallahi tallahi idan bamu da tsari za mu tafiyar da rayuwar mu babu lissafi amma idan muka yi tsara abubuwa to za su zamanto a bisa tsari ka rakkaza rayuwarka ka shirya ta lokutan hayaniyarka daban in ma hayaniyar za ka yi lokutan addini kuma kar hayaniyarka ta shigo ciki to amma kai kenan ba ka da alkibla fi an ganka a mashin kayi yamma ana jima a ganka kayi gabar za ga wasu jama'a wallahi ko ba mu zo karatun nan ba he sun zo su he sun tabbatar ba za a yi ba sannan su tafi su bar gurin amma wani Allah Allah yake a ce yau ba karatu ya ba ya kamata mu huta Allah Allah yake bugowa ya ce ai yau malam bai samu zuwa ba ya yi tafiya wallahi har wani daɗi yake ji yau ba karatu akwai wani da na faɗa masa haka ya ce ka ya ce malam kamar ka shiga zuciyata na ce to Allah ka tsoron Allah ka gyara Allah kuma ya ce to jama'a wannan shine a takaice Allah ya shiryar da mu don haka daga ƙarshe malam ya ce wa shirku ita shirka huwa taswiyatu ghairullahi fi ma huwa min khasa'isillah kaji ko ita ce daidaita Allah da wani bawa cikin abin da yake banci Allah shi kadai sai ka ce da allan da bawan sun zo daidai akan wannan abin to wannan ita ne shirka huwa taswiyatu ghairullahi billahi ka daidaita wannan Allah da Allah fi ma huwa min khasa'isillah cikin abin da sun keɓanci Allah ne sai ka ɗauko bawa ka ɗora shi akan wannan abun ka daidaita shi da Allah to ka yi shirka wa huwa a'azamu dhanbin usiyallahu bihi kuma ita ihirka ita ce mafi girman zunubin da aka saba wa Allah da shi a duniya duk saban da aka yi wa Allah to bai kai ga shirka ba an gane magana da kyau ko wa hadumul menene rububiyya wa tanaqqusul lil uluhiyya sannan kuma wato ruguntsumi ne cikin abin da ya shafi rububiyya ta yin ta ayyukan Allah da yadda yake tsara al'amuransa da kuma tauyewa dangane da abin da ya shafi uluhiyya wato bauta masa shi kadai ina fata an fahimci magana to idan mutum ya yi shirka ya yi waɗannan abubuwan guda biyu ya tauya Allah cikin uluhiyyarsa ya kuma rugunsumu cikin abin da ya shafi rububiyar ubangiji cewa Allah maɗaukakin sarki yana da abokin tarayya cikin abin da ya shafi rububiyarsa halittunsa azurtawa ciyarwa shayarwa ba da haihuwa ba da abin da Allah mutum ke nema da dai shauransu muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ka tara ni da ni da ku a cikin ladar wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana za mu tashi annaqidu sani abu da yake warware kalmar shahada na biyu sati mai zuwa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh